وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظا حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون Allah subhanahu wata'ala ya ce wa huwal qahiru fawqa ibadihi ubangiji shine madaukaki musta'aliya yana mai daukaka marin jayi madaukaki a bisa bayansa wa rasul alaikum hafaza na aiko muku da mala'iku masu kiyaye ayyuka hatta idza jaa ahadakumul maut ai yayin da mutuwa ta zo wa ɗayanku wal ma'ana abinda ake nufi yantahi hibsul mala'ikati lil ashas kiyayewar mala'iku ga mutane yana karewa ne yayin karewar ajalinsa mala'ikun da aka wakala su ringa kiyaye mutane idan ajali ya zo kuma aikinsu ya kare su mala'iku abeban umarta ne da cewa su kiyaye mutum matukar yana da rai idan ajalinsa ya kare kiyaye wasu gare shi ya kare wa tawaffatu rusuluna sai manzannin su karɓi ransa wata kira'ar tawaffahu kuma akwai imala tsantsa a nan tawaffe rusuluna manzanninmu sai su karɓi ransa ba rusul almala'ikatu mala'iku almuwakkaluna abeban wakkalawa bi qabdil arwahi da karɓar rawuka wahum la yufarriduna su ba sa sakaci wato rusuluna ai awanu malakil mauti mataimakan mala'ika fituwa su ne manzannin da manzannin na Allah da ake nufi rusuluna wanda yake abin wakalawa da karɓar rawuka wayanda aka wakala su da karɓar rawuka idan ka ce ai ubangiji ya ce Allah shi ke karɓar rawuka yayin mutuwarsu wata aya kuma ya ce ce ne da su mala'ika mutuwa ne ke karɓar rawuka za za a tara tsakanin wannan ayar da kuma sauran ayoyin guda biyu aya ɗaya an ce Allah ne ke karɓar rawuka aya ta biyu an ce mala'ikan mutuwa ne ke karɓar rawukanku aya ta uku kuma an ce manzannin mutuwa suke karɓar rawuka ya zamo kamar an samu bambanci an samu ta'aruri tsakanin ayoyin nan to da wannan amsar da za a bayar ita ce Allah subhanahu wata'ala shi ke karɓar rai a hakika idan ajalin bawa ya zo sai mataimaka mala'ikan mutuwa su shagala da zare rai daga jiki idan ta kai makogoro mala'ikan mutuwa sai kan karɓi ran da kansa mala'ikan mutuwa shine mai karɓa ga baki ɗayan rawuka in ka ce ai ya zo a sashen hadisai wata walla wata walla kabara wata walla ba ya ara amri ne mai ma'anar du'a'i wata walla kabara arwahina inda al'ajali biya jik Allah muna roƙonka ka jibinci karɓar rawukanmu daga tawalla ya tawalla to fili amri za a ce tawalla mabni ne bisa shafe alifin kamar daga hashiya ya hasha za a ce ihisha Allah illa ya kashi wannan humasi ne ko daga tawalla ya tawalla tawalla ka jibinci karɓar rawukanmu inda al'ajali an sauka ajalin mu biya duka da kanka za a ba da amsa cewa abin da ake nufi da wannan addu'ar shine ya zamo wakacin da za a karɓi ran bawa bawa hankalinsa na hangen Allah ne kaɗai mahabbati ala kalbi da ja san Allah a zuciya hatta ya giba har ya zamo bawa ya faku an insasi daga duk wani abu da yake hange ya manta da kome ya zamo ya fuskanci Allah bawan ko da ya zamo yayin karɓar ransa ba abin da ya fuskanta sai Allah ai ba wanda komawa ga Allah yake masa daɗi kamar sa na wanka koma ga Allah ranka na wani waje ine za za a faɗa ba cewa ka ɗauka ashe ba za ka dawo ba ka ɗauka ba za ka dawo waje na bane kake ta hange hange to yanzu gashi ka dawo za ka gaya zan yi da kai amma wanda yake daman Allah ya sa a gaba ai ba wanda komawa ga Allah ke masa daɗi kamar sa sai ya zama ma a sannan shi mutum ma baya ta mala'ikan mutuwa ta Allah yake baya ta mala'ikan mutuwa yayin karɓar ransa wa in kana huwa alqadira laha ko da yake shine mai karɓa garan wannan kuwa yana tabbata ne a cikin wanda suka samu dilmiya a cikin san Allah wanda san Allah ya sha kansu ko wanda ya mutu yana mai shahada a wajen yaƙi ko ya mutu yana mai dilmiya a ruwa ko ya mutu a cikin agobara da wanda ya kama da su to su ne suke samun irin wannan sai yasa za a ga a cikin wani tsanani suke alhali a cikin wata ni'ima suke babba mu a haka sai mu dinga ganin kamar wa'annan a ce mutum ya mutu ruwa ya sha kansa ko a wuta ce ta cinye shi ai yana cikin wani hali amma a haƙiƙa shi yana cikin hali mai kyau ne saboda in dai mummuni ne sai ya zama a azurta masa ganin Allah a sanai zama zuciyar ta ba wanda take gani kuma sai Allah an yi an yi ba mafita sai kuma a dawo ba abinda ake hange sai Allah tabaraka wa ta'ala sai a samu rabuwa da duniya kyakkyawar rabuwa ko da yake haka za a ringa ganin ai ba daɗi ba daɗi wahum mala'ikun nan namu laifar rudun ba sa sakaci hazil jumlatu haliyatun min rusuluna wannan jumlar haliya ce daga rusuluna ai wal halu ai al hali annahum la yuqassiruna fi zalika ba sa takaitawa a wannan babu ya zo a hadisi ba wani mutanen gida sha'arin wala madarin gidan na gashi ne ko na gini ko da ginin gidan da yake ba ginawa aka yi ba sai ko mala'ikan mutuwa yana kewayo da su a kullum sau biyu sai ya zo ya bincika ya akwai wanda ko ajalinsa ya cika daga nan zuwa la'asar ko daga nan zuwa safiya ko kuwa babu ya zo a wani hadisin cewa ita duniya gaba ɗayanta a kana tsakanin gwiwoyin mala'ikan mutuwa da wannan gwiwar da wannan gwiwar duk duniya tsakanin nan take baki ɗan halitta suna gaban idanunsa hannayensa suna iya kaiwa nisan gabas ko nisan yamma dukkan wanda azalinsa ya ƙare sai fati zai a mala'ikan mutuwa yana gane shi da sababin faduwar takardarsa daga ƙarƙashin al'arshi da rayuwar mutum ta ƙare sai a ɗauke takardar da ya duba al'arshi bai ga takardar ba ya san wannan an ba shi izini ya je karɓi ransa akwai sunansa a kan takardar in ya gaba sunan takardar ta faɗi ƙasa mala'ika mutuwa sai aiki mataimakansa daga mala'iku su ta tasarrufi gwargwadon haka an zo a ya zo a wata ruwaya cewa mala'ikan mutuwa yana karɓar rai minal jasadi daga jiki wai sallimu ha yana miƙa ta zuwa mala'ikun rahama idan mummuni ne ko zuwa mala'ikan azaba in wanda aka karɓar da nasa kafiri ne an ce shi mala'ikan mutuwa yana tafe da mala'iku bakwai na rahama da kuma bakwai daga mala'ikun azaba idan ya karɓi rai wadda take mummuna sai ya miƙa ran nan ga mala'ikun rahama su mata albishir da lada su hau da ita zuwa sama idan kuwa karɓi ran da take kafira sai miƙa ta ga mala'ikun azaba su mata narko da azaba su firgita ta sannan su hau da ita zuwa sama sannan a mai da ita zuwa sijinu kurkukun wuta ran mummune kuwa ila illiyina amma da ita zuwa jannatul illiyina wahum la yafarudun su ba sa suka ce yuqassirun ba sa takaitawa fi ma yumaruna bihi a ce abinda aka barce su da shi yumaruna fi ma yumaruna bihi abinda aka umarce su wata nusa yana sa ya muruna ba ya muruna ba ne yu umaruna bihi
ثم ردوا ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين ثم ردوا سننكم دقبايا a mai da su halitta ayil halqu ay halitta ila Allah zuwa ga Allah tabaraka wa ta'ala maulahu majibincin lamarin su mamallakin su malikihim mamallakin su nan da aka saki maula ana nufin mamallakin lamari ba wai wanda yake mai taimakawa ba kamar wanda aka faɗa na suratul itali to shine ake nufin mai taimakawa zalika bi anna allaha maulal ladzina amanu to wannan maula na mamallaki ne wancan ko na mai wato wannan maula anan shi na mamallaki ne wancan ko na mai taimakawa maula wancan na suratul kitali na mai wato mai taimakawa mu Allah yana taimakawa wanda suke mummune amma kafirai to su ba wanda zai taimaka musu ita maula kalmar maula tana zuwa da ma'anoni har guda 21 ma'ani maula ahadun wa ishirun malikun rabbun nasirun wal aqrabun yayin ko a wannan baitin an faɗi guda hudu malikun mamallaki kama anan rabbun matsayajibicin lamari nasirun mai taimakawa wal aqrabun na kusa dan uwa na kusa ana sake bisa shugaba ana sake bisa bararre ana sake bisa wanda aka yanta wanda aka wanda ya wanda ya yancin duk maula ne maulal a'la na masu fikihu alhaq wanda yake na gaskiya tayo a duniya suna da'awar akwai wani mamallakin ba Allah ba to amma duk wani mamallakin da aka yi da'awa ba Allah ba ba na gaskiya bane Allah shi ne mamallaki na hakika al-sabiti tabbatacce al-adali wanda yake adali ne yujaziyahu dan yayi musu sakayya ala na'am lahum hukum hukunci ya tabbata ga Allah al-qara'un natizu fi hukunci mai zarcewa a cikin su wa huwa asrarul hasibin ubangiji shine mafi gaggawar masu hisabi yuhasibul halqa kullahum yana wa halitta gaba ɗaya hisabi fi kar nisfi nahari a gwargwadon rabin yini min ayyamin duniya daga kwanukan duniya ya hadisin bi zalika dan wani hadisi da ya zo da haka wa fi ruwayati a wata ruwaya an da wuta ala ubangiji tabaraka wa ta'ala yuhasibul kulla yana yau baki ɗayan halitta hisabi bi mikira da halbishat gwargwadon yadda za a tatsi nonon akuya ɗaya wato
نعم قل من ينجيكم من ظلمات البر والبحر تدعونه تضرعا وخفية لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين قل يا محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كفتا ولأهل مكة متانا مكة من ينجيكم وكثير الدفو من ظلمات البر دبدوهان تدو in kuka shiga wani hali alhali kuna tudu ba wai kuna ruwa ba wa zai tsere da ku in ba Allah ba kuna da wani mai tsarowa a nan ba Allah ba dole sai Allah wal bahari ko duhan kogi kun shiga wani hali na kakanikayi a cikin ruwa gawa za ku koma a ce ya tsere da ku daga wannan Allah tabaraka wa ta'ala shi kadai a hawalihi ma tsar matukansu fi asfarikum a halin tafiye-tafiyen hina tad'unahu lokacin da kuke roƙon Allah altara ru'an kuna masu kaskan da kai alaniyatan a fili kuna roƙonsa a fili wa hufiyatan ku roƙe shi kuma a ɓoye a wani lokacin ku roƙe shi a ɓoye sirran a ɓoye ta ƙulun kuna cewa la'inan jaita na ubangiji wallahi in ka tsirar da mumin hazihi daga wannan hali amin hazi zulumati daga wannan duhaiwar shada'idi da tsanance-tsanance lana kuna na mina shakirin za mu zamo daga masu godiya gare ka za mu komo mu yi imani da kai ya ubangiji kulillahu kulillahu yunjikum minha wa min kulli karbin thumma antum tushrikun kullahu tare da su ya rasulullah allahu allah yunjikum minha shine zai tserar da ku daga gare ta wata ƙira'ar yunjikum shine bitta hafi wata ƙira'a ko yunajjikum shine bitta shididi kowace wato sab'iyya ce sab'iyya ce to a nan akwai ƙira'o'i uku akwai ƙira'ar anjaitana la in anjaitana min hadhihi lanakunanna min shakirin qul illahu yunjikum akwai kuma la'in an jaita na min hazi lalafuna da min shakirin kulillahu yunajjiku kira'o'i biyu kenan akwai kuma kira'ar anjana to amma kira'ar anjana shi a nan yunajjiku ne shi yasa suka zama uku kadai ehem kira'o'i biyu da fuska biyu a nan kira'a ɗaya ko da fuska ɗaya a nan shi yasa gaba ɗaya suka zama kira'o'i cire da su Allah ne ke tsirar da ku daga wannan Allah ne ma ke tsirar da ku daga duk wani bakin ciki gamme bakin ciki suwa huma ban da wa'annan Allah ya tsirar da mu daga dukkan bakin ciki Allah ya tsirar da mu daga rashin ruwa Allah ba mu ruwa Allah ba mu ruwa kuma an tun shukun amma a ƙarshe ku dawo kuna tarar da wani da Allah bihi kuna tarar da wani da Allah
قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض انظر كيف نصرف الآيات لعلهم يفقهون قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هو القادر Allah shi ne mai iko ala an yi asa alaikum azaba bisa aiko azaba a kanku min faukikum daga sama da ku a wayi gari azabar daga sama take zuwa kal hijarati kamar duwar wasu irin wanda aka saukar ga mutanen annabi lutu wasaihati ko tsawa ko tsawa a irin wanda aka saukar ga waɗansu daga al'ummun da suka gabata au min tati arjulukum ta yi kuma ya saukar muku da azabar amma ya zama azabar daga ƙasar kafafunku ne kal hasfi kamar kisfewa kamar kisfewa irin yadda aka yi ga ƙaro fa hasafna bihi wa bidarihi lar au yalbisa kum shi'a ko tudan ya ku ku koma kungiya kungiya a wayi gari gashi dukkaninku kowa yana da awon musulunci amma ya zama kowa akwai inda ya dosa har haka ɗin ya bayi zuwa a ce ku ta faɗace faɗace ku ta yaƙe-yaƙe ana ta kashe-kashe firaka ƙungiya-ƙungiya motar fatal a hawaii wanda yake mabambanta a kan abin da aka zuciya ke so wai zai gabara kun ba asaba ya ɗanɗana wa sashen ku azabar sashi bilkitali ta fuskar yaƙi قال صلى الله عليه وسلم مازال صلى الله عليه وسلم يجي لما نزلت يا عند آية نن تسوكا هذا أهون وأيسر faɗan cikin gidan ai ya fi sauƙi ya fi dama-dama ya fi daga a ce a saukar da duwatsu daga sama ko a saukar da azaba daga ƙasan ƙafafu domin wa'annan biyu in sun zo kowace ɗaya daga cikinsu ba za ta rage ba amma shi faɗan na gida wannan ai zai rage ko za a yi za a ce wasu sun tafi amma dai da wasu za a ce ƙasa kaza mutanen ƙasar suna yaƙi tsakanin kaza da kaza wanda duk kowanne a cikinsu yana da awon musulunci amma dai ga rago amma da azaba ce ta sauka daga sama ba wanda zai saura ko azaba ce ta fuffugo daga ƙasa ba wanda zai saura shi yasa manzo ce ha za a hawan walamma nazala ma qablahum yayin da abin da yake gabansa ya sauka shine ala an yabasa alaikum azaban min fawqikum sai manzo Allah ya ce a'udhu bi wajhika Allah ina neman ka kare ni dan zatinka Allah ka kare al'umma ta daga wannan dan zatinka rawahu al-buhari buhari ya ruwaito wa rawa muslim hadisa sa'altu rabbi Allah ya alaba su ummati bainahum muslim ya ruwaito hadisin da manzo yake cewa na roki ubangiji kai ya sanya yaƙin al'umma ya koma na cikin gida a ce tsakaninsu ne suke yaƙi da juna fama na aniha ubangiji bai bani wannan ba ba amsa min a wannan addu'ar ba wa fi hadisi ya zo a wata hadisi a wani hadisi lamma nazalat yayin da ayan nan ta sauka kala manzo Allah ce amma innaha ka'inat amma wannan fadan na gida abu ne wanda ba makawa sai ya zo wanda ya tawo duha ba amma har yau lokacin bai zo ba ba a fara ba tukuna amma kuma sai ya zamo sun fara an fara da wato da ya ce kala amma inna ha amma a datu sitamin wai na da kasu da hamzati wa ramiru aidun ala umurin arba a zaɓin fakukum wa zaɓin minta ta zulukun wata firikakun shiyan wa naswal kitali bai nan fahadil arba wannan abu guda hudu ka'inatu ba makawa sai sun samu a cikin al'umma kabla yawmin qiyamah kafin ranar alkiyama lakin al-ahirani lakin al-ahirani sai dai guda biyun na karshe sun riga sun afku tun daga wakacin zamanin sahabbai amma guda biyun na farko ubangiji ya yi baiwa da cewa ya jinkirta afuwarsu sai kusa da tashin alkiyama shine wato ya basa alaikum azaba min farjikum aw min tati arjulikum in alkiyama ta matso sai an waye gari wani gari na al'umma muhammadiyya a nemi su ruwan dutse ko a waye gari ana kisfe su daga ƙasa to sai dai malamai sun ce ko da yake su guda biyun na ƙarshen da wato wa in kana al'awwala ne wa in kana al'awwala ne gyara ne ko da yake guda biyun na farko za su zo wa in kana al'awwala ne ko da yake guda biyun na farko za su zo qurba qiyamis sa'at kusa da tashin alqiyama lakin al'azabu bihi ma sai dai azabar da su laysa amma ba dukkan al'umma zai shafa ba a ce duk al'umma muhammadiyya an musu ruwan dutse wannan allah ya lamince ba za a yi ba ko a ce duk al'umma muhammadiyya an waye gari duk an kisle su to wannan allah ya lamince wa al'umma nan ba za a yi musu haka ba amma a ce an samu wani gari haka ya afku ko wani bangare haka ya afku to wannan ba ma zai afku wannan haka din zai yi nan da tashin alkiyama unzur kai fa nusarrifu layat a duba ka ga irin yadda muke ta bayyana musu ayoyi daban-daban adilala ce ala qudratina maganganu masu shirarwa bisa ikon Allah la Allahu ya fahu ko dai su sa fahimci abin da suke kai ba gaskiya bane ya alamu na annama mu alai ba din su san cewa abin da suke kai ba gaskiya bane ƙarya ne
wa kazzaba bihi qaumuka wa huwa al-haqq قل لست عليكم بوكيل لكل نبأ مستقر وسوف تعلمون وكذب به قومك gashi mutanenka sun karyata da qur'anin alqur'ani sun karyata da qur'anin wa huwa alhaqqu alhali ko qur'anin nan gaskiya ne ai an karuhu sun yi musu qur'ani an karuhu wata nusar tsinkewa wanda yake ko har su kado inda suke cewa inna hu siru qur'ani nan wai tsafi ne au shirin ko wake ne au kahalatu ko bokanci ne au gairu zalim ko wani wannan daga maganganun da suke fada to a wa huwa al-haq gashi ko qur'anin gaskiya ne as-silku gaskiya ne li'annahu munzalun min indillah dan an saukar da shi ne daga wajen Allah wa ma kana min indillah abin da yazo ko daga wajen Allah fa wa silku la mahala lalle gaskiya ne kul ce ne da su قل لهم شيني da su ya rasulullah sallallahu alaihi wasallam lasu alaikum wakil ni ba abun wakiltawa bane akan ku ko jaziyaku ballantana in ce zan muku sakayya kan abin da kuka a inna ma ana munzir ni mai gargadi ne gare ku wa amrukum ila Allah lamarin ku na ga Allah Allah shine mai sakayya akan ku abinda kuka na karatawa to Allah ne mai sakayya wa hadha wannan ayar qabla al-amri bil qitali kafin umarni ne da yaki wato ta zamo mansuha ce ta zamo mansuha ce wala ashara bi zalika yayi nuni da wannan anna ila annahu mansuhun bi ayatil qitali zuwa cewa wannan abinda ayan nan ta kunsa magana ce wadda yake an yi nasinta an shafe ta da ayoyin da suka zo da cewa a yaƙi kafirai cewa a yaƙi kafirai walakin nal munasiba lil mufassiri abin da yafi dacewa sai dai abin da yafi dacewa ga mai tafsirin nan Jalaluddin Suyudi an ya kula yace fa uqati lakum ballantana in yake ku badala qaulihi fa ujaziyakum a maimakon yace fa ujaziyakum da yace fa uqati lakum a maimakon fa ujaziyakum wal hasil hasilin bayani anna fil ayataini fil ayati tafsiraini akwai fassara biyu a wannan ayar al'awwal fassara ta farko an al'ata mukama cewa ayan nan muhkama ce wal ma'ana abinda ake nufi lasu jaziyan ala amaliku ba zan muku sakayya ba bisa ayyukanku fil ahirati a lahira domin an tafi bisa wannan fassarar fa ujaziyakum din yayi daidai yadda mufassiri ya kawo yayi daidai wasaniya fassara ta biyu annaha mansuha aya nan mansuha ce war ma'ana lastu muqatilan lakum ana nufin bayan da za a yaƙe ku in hasa in hasalan minkum muhalafa dan sabawa ta samu daga gare ku in an wannan ne to sai zama ita ayar an yi nasinta shi yasa abin da yafi dacewa a nan sai ya ce fa buqatilakum idza alimta zalik idan ka san wannan falmu fasiru lafaka bai na tafsirai ne mai tafsirin nan namu jalaluddin suyudi ya haɗa tsakanin tafsirai biyu ne a nan ya ɗauko abin da wannan tafsirin ya faɗa amma a maimakon a gaba ya ci gaba da tafiya da abin da ya ɗauko da farko sai kuma ya saki wannan ya ɗauko wani shi yasa ta nan ne aka ce ya bar almunasab ya bar abin da ya fi dacewa da kulli na ba'in mustaqab duk wani labari akwai wakacin afuwarsa duk wani labari da abin da ake cewa za a yi kaza za a yi kaza to akwai wakacin wakatu ya kaufi akwai wakacin da zai afu wa yasta zai tabbata wa minhu azabuku yana daga wannan azabar da za a yi muku ana ta faɗa kuna ganin kamar azabar ba gaskiya ba ne wakacin ne bai ba wakacin yana yi za ku ga azabar ta saukan muku wa saufa ta alamu da sannu za ku san haka tadidun lahum wannan ba da tsoro ne gare su وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكر مع القوم الظالمين وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا in ka ga waɗanda suke kutsawa a cikin ayoyin Allah, kaga duk wani mai izgili a game da ƙur'ani ko wani abu da Allah ya umarni da a girmama shi, duk abin da Allah ya umarni a girmama kamar masallaci, kamar littafi, kamar wajen ibada, kamar wajen ɗaukan ilimi, ballantana a ce yana izgili game da annabi sallallahu alaihi wasallam to duk mai irin wannan fa'alin annu abin da yake wajibi lalle ka kau da kai daga gare su wala tujalisu ba kai ba zama da su ba kai ba cewa za ka zauna da su bari ba su ba ma maganganun su ba kai ba zama da su shi yasa yanda jama'a ake so da yawa a ce za a ɗau bakar magana a sa wai a ji ko a faɗa wa wani ya ji kuskure ne babba a ce an same ka kana tafiya tare da kai akwai magana mara daɗi da aka faɗa a addini me za ka cimma da wannan ba wani abin da za ka cimma da wannan ƙetare iyaka ne ai magana ce da ba a bar abota ba ba a bar abota ba magana ce da dole ai nesa da ita haƙiƙanin yin nesa kakka da ka zauna da su hatta ya horo fiye da sun gari sai fa in sun koma wata magana daban wa in ma yusiyannaka shaidanu ko dai shaidan zai mantar da kai fi idgamu nuni in a shari'a fi mal mazida ko dai shaidan zai mantar da kai bi sukunin nuni wata hafifi wato akwai kira a yunsi ka shaidan akwai kuma kira a yunasiyan naka shaidan wa yunasi wacce kira a yunsiyan naka sun ɗin ba shadda a kai amma kira'a ta biyu wa fatiha wata shididi akwai kira'a da fata nuni yunassi sai zamo da shadda a kansu kira'a ta farko ko ba shadda a kansu imma yunsiyan naka kira'a ta farko imma yunassiyan naka ko dai daga ansa ne shine sai a ce yunsiyan naka ko kuma daga nassa ne sai a ce yunassiyan naka ko dai daga af'ala ne ko daga fa'ala ko dai shaidan zai mantar da kai faƙa ta ma'awun ka zauna tare da su falata qurba da zikra mal qawmi zalim to duk sanda ka tuna ba kai ba sake zama tare da mutanen nan azzaliman ai ta zakurihi bayan ka tuna cewa ashe hakan ba daidai bane to ba kai ba zama da waɗannan azzaliman mutanen fi wal zahir mawri al murma an ajiye suna zahiri inda za a kawo lamiri inda za a ce falata qaud ba da zikra ma'ahum sai aka ce a ma'alƙaunin zalimina don a bayyana matsayinsu da abin da suke kai wa ƙalar musulmuna musulmi suka ce in kumna kulla ma haru don aka ce duk sanda suka fara irin wannan maganganun mu tashi mu ba su waje lam nastadi an najlis fil masjid abin zai kai matsayin ba mu da daman mu zauna a masallaci wannan ana magana ne akan sanda makka bata zamo gidan musulunci ba dan da makka ma a iya cewa a hannun kafiran makka take musulmi a sannan 'yan tsiraru ne a sannan musulmi 'yan tsiraru ne a kafiran nan duk zaman da za su yi ba abin da ke gabansu irin zagin musulunci da cin mutunci ga musulunci to musulmi suka ce to yanzu in ya zama duk sanda suka fara irin wannan maganganun cewa za a yi mu tashi ai ba mu da damar mu zauna a masallaci don ko matuƙa za mu zauna a masallaci su ma za su zauna kuma su in sun zauna magana su kenan ba su da wata magana in ba wannan ba wa anna tufa ba za mu samu damar mu dawafi ba fa nazala to shine sai wannan aya ta sauka وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء ولكن ذكر لعلهم يتقون وما على الذين يتقون من حسابهم من شيء wanda suke jin tsoron Allah dan kafiran nan sun faɗi maganar da suka faɗa ta izgili ga ayoyin Allah ko izgili ga abin da yake Allah ya umarni da a girmama to su masu tsoron Allah ai ba wani abu a kansu na daga hisabin da za a yi wasu masu faɗan magana ai wanda shi bai faɗa ba da ya nufa a faɗa ba yaƙi to dan mai faɗa ya faɗa sai a ce shi yayi laifi a amma alalazi ne ta kona min hisabin min shi na tsoron Allah ba wani abu a kansu na daga hisabin da za a yi wasu masu kutsawa a irin wannan maganganun idza jala so dan ma ya kama musu dole sun zauna tare da su to duk da haka dai ba za a yi musu wani hisabi ba a kai faljulusu ma alha'irina ai zama tare da masu kutsawa ga rumanu ba abin hanawa bane amma fa wannan hukunci hukunci ne na zamani maki ba zamani madani ba zamanin madina wato bayan da aka ci makka da ta koma kasar musulunci to sannan ba za a lamunci wani ya ringa faɗa irin wannan magana ba ba daidai ba ne wani ya ringa kutsawa a cikin ayoyin allah tabaraka wa ta'ala kuma wanda duk yayi dole ne a ɗau mataki a kansa lakin sai dai bishar da adami misali da ce kai ya zamo su taya su da sharaɗin rashin taya su limamin alai ga abin da suke kai kuma ya zamo su ne musu wa'azi suna hana su daga abin da yake ba daidai ba wannan ya zama keɓancewa ne ga hannun da ya gabata walakin sai dai alaihim zikira wajibi ne akan su ringa gargaɗi tazkiratun lahu gargaɗi gare su wa mau'izatun da tunatarwa su ringa tunatar da su su ringa gargaɗi la'allahum yattaqun ko dai sa kiyayi kutsawa duk wanda ya ba daidai ba a fito fili a nuna masa cewa abin da ya ba daidai ba ne ta yiwu in an ci sa'a wanda Allah yake nufin shiryarsa ne ya dawo ya daina wanda kuma Allah baya nufin shiryarsa ai bayan da za a yi da shi inna allazina haqa alayhim kalimatu rabbika la yu'minuna wa law ja'atuhum kullu ayatin وذر الذين وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغروتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع وإن تعدل كل عدل لا يؤخذ منها أولئك الذين أبسلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون وذل الذين اتخذوا دينهم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر وإن da suka mai da addininsu allazi kullifu addinin da aka ɗora musu lalle su tafi da rayuwarsu a kansa wa huwa dinul islami shine addinin musulunci da ya kawo wannan alazi kullifu ya ije wata magana ce da za a iya cewa ai kafirai ba su da wani addini daga addinan da suke abin shar'antawa me yasa za a dangana addini gare su a ba da labari daga gare shi a ce sun rike shi wasa da warge aka ce addinin da aka ce su kula da shi wanda shine musulunci addinin da aka ce wajibi ne akan su wajibi ne akan kowa ma ya tafi da rayuwarsa a kai wanda shine addinin musulunci suka bai da shi wasa da warge duk sai za'in da suke yin izgili da shi suke yin izgili da shi wakan ratumul hayatud duniya rayuwar duniya ta ruɗe su falata ta'arrar lahum kakkace zaka bijira gare su da kyale su wa haza wannan bayani na wazarin lazina qabla al-amri bil qital kafin umarni ne da yaki ai fa huwa mansur ya zama an yi nassinsa bi ayati da ayoyin yaƙi wa yadullu fi ummi hadhihi al-ayati man ittaza din al-islam lahawan wa la'iba wanda duk ya riƙe addinin musulunci a matsayin wasa da wargi to ya shiga a cikin gabawar wannan aya ya farar a cikin addinin musulunci abinda ba ruwan musulunci da shi kama hawarijawa wanda suka kangare wa sayyidina ali suka yi da'awa cewa sayyidina ali ai ya kafirta sayyidina ali ya fama da mutane iri daban-daban akwai wanda suka kai shi matsayin da ba nasa ba akwai wanda suka ce ai shine ma manzo mala'ika jibrilu ya kuskure amma ga sayyidina ali aka aiko shi akwai wanda suka ce a ai sayyidina ali gaba ɗaya ma Allah ne to akwai wanda suka ce ai gaba ɗaya ma ya kafirta dan wuta ne eh dan wuta ne shi yasa yanda ya zo mutum biyu za su halaka gaba da sayyidina ali na farko wanda zai ketare da shi fiye da matsayinsa na biyu wanda zai tauye shi daga matsayinsa to su hawarijawa sun tauye saidina ali daga matsayinsa suka yi da'awar cewa da yadda da haka maini ya kafirta ai Allah ya ce inil hukumu illa lillahi inil hukumu illa lillahi shi yasa shi da yadda da cewa a nada wasu su hukunci ai ya bar wannan magana ta Allah tabaraka wa ta'ala wanda ya yaƙe su yanda ya kama wa ‘yancan ɗin masu cewa shi Allah ne ya ƙoƙona su bayan ya nemi su tuba sun ƙi tuba ya sa aka haka rami aka kunna wuta ya ringa jefa su da ɗaiɗai da ɗaiɗai duk da haka ba su tuba ba sai ka ce a sannan ne masu suka ƙara tabbatar da magana su tunda ba mai azaba da wuta in ba Allah ba ya ce masa azaba da wuta ko wa ba'ru man yadda inta saba ila salihin da sashen masu da'awar dangantaka ga salihan bayan Allah ana samu sashen masu da'awar dangantaka ga bayan Allah managarta wanda suke katobara a addini to da hukuncin su dai ya shiga karkashin wannan aya yanda za a ga tintini tun zamanin su gazzali ya littattafai a kan raddi a kan irin waɗannan hakanan daga baya a jikan shau abdulkadir jilani sai dai abdulkarim jeli yake faɗa a wani littafinsa cewa irin wa'annan sun bayyana yace ya ga irinsu a kirmana da jilana wato asalin garinsu da iran da nasabur ya ce nan ya ga irinsu ya ce lalle ne a tsaya tsayin daka akan wa'annan a nuna musu tsarin na allah ba haka yake ba tsarin na allah ba haka yake ba yanda sai dai mustapha bakari ya ciro wannan daga sai dai abdulkarim jeli a littafinsa a alkawadul hida to har su ji alur dariƙatar musilata ilallah yadda suka mai da hanya mai sadarwa ga Allah ɗablan wa zumura suka mai da ita ganguna da waƙe-waƙe wa da su umura suka fara da wasu lamura la ta yi lufi dinila da ba daidai ba ne a addinin Allah da duk waɗannan wajibi ne a tsaya a kansu kuma a lalle a fita daga hanyarsu don hanyarsu a ƙyale musu kuma a tsaya tsayin daka wajen faɗakar da su da faɗakar da bayan Allah cewa abin da suke kai ba gaskiya ba ne wagaratu bil hayatu dunya wa hadha qabla amri bi kitabi zakir bihi kai gargadi da qur'ani ai bil qur'ani kai gargadi da qur'ani annasa ga mutane li Allah tufsala nafsu dan kada a miƙa kai zuwa halaka rai tana ji tana gani mala'ikan mutuwa ya zo zare ta bima kasabat tare da ta ai abin da ta aikata sai mala'ikan mutuwan ya zo mutum ya haɗu yana a dawo da ni Allah a dawo da ni Allah a ƙala min ko ƙaƙa a ƙara min ko ƙaƙa rabbiyar ji'un la'alli amalu salihan fi ma tarak rabbi laula akhartani ila ajalin qarib shi yasa a kiyayi wannan asibitin ya zo yana farkar jaji sanda abu ya riga ya abu ya ringa cewa a sannan ne wai zai tuba ba wani tuba nasa a sannan da za a karba laisa lamin dunillahi waliyu ba ta da wani mai taimaka mata ba Allah ba inda dai ta ba tsarin Allah to yau kan ta rasa wani mai taimaka wala shafi'un ba ta da wani mai ceto yamna wa anhal azab da zai hana azaba daga gare ta wa in ta adil kullu adlin in ta ce ma za ta ba da fansa duk wata fansa ta fidi kullu fida'in za ta ba da fansa duk wata fansa la yuhazmina ba za a karba ba daga gare ta ma tabji bihi abinda za ta zo da shi a matsayin fansan in za ta ba da duniyan nan da abin da yake cikinta da ninkin ninkin ninkin ninkin haka ba za a da ba za a karba ba ulaka allazina ufsilu wannan fa su ne aka fidda su daga sa tsammanin tsira bima kasabu saboda ayyukansu ayyukansu sun sa sun kai matsayin lalle sun fidda rai daga tsira lahum sharabu min hamim za su gamu da abin sha daga ruwa mai tafarfasa ruwa mai tafarfasa wanda suna sha zai ɗaiɗai da hanjinsu wasu kuma an hamiman faƙaɗa a am'ahu a su sha ya zamo leɓansu ya karkato har ƙirji leɓen ƙasa leɓen sama ya sama har makwarkwaɗar kai ma'in baligin nihayatal hararati ruwa wanda yake ya kai ƙarshen zafi wa azabun alim da azaba mai raɗaɗi mulim mai raɗaɗi fa'ilu a nan mai ma'anar mufilu ne kamar na baitin amrin ba'adi karib ne amir rahanata da'is sami'u yana nufin musmi'u bai ma kano ya kafurun da sababin kafircin da suke abin da ya ja musu wannan kafircin da suke ma din wato masdariya ce shi yasa masur ya fassara da cewa bi kufrihim da sababin kafircin
قل ندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على أعقابنا ونرد على أعقابنا بعد إذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران له أصحاب يدعونه إلى الهداتنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين ce ne da su ya Rasulallah ba na da'u yanzu daidai ne mu ce za mu bauta wa ma layin fa'una abinda ba amfanin mu yake ba bai ba da ta yi don mun bauta masa wala ruruna ko ba cutar mu zai ba bitar ki ha don mun bauta masa min duni layi mu kyale Allah ga Allah subhanahu wata'ala wanda shi ne ya mallaki komai namu shi ya halicce mu kuma makoma mu gare shi ne kuma shi ya mallaki komai namu amma ba mu bauta masa ba mu koma bautar abinda duk bautar da muka yi masa ba zai mana rana ba kuma dan mun bar bautar tasa ba abinda zai mana wa huwal asnam shine gumaka ila an ce sababin nuzuliha sababin saukar wannan an abdurrahman ibn abi bakar siddiq cewa sayyidina abdurrahman dan sayyidina abi bakar dan sayyidina abu wato kuhafa kafin ya musulunta ya yi kiran mahaifinsa zuwa bautar gumaka sai wannan aya ta sauka ana umarta annab sallallahu alaihi wasallama ya radda bisa abdurrahman ibn abi bakar siddiq da wanda ya tafi akan irin maganarsa la kuma daga baya sai ya musulunta kuma sai wata sa'a ya zama ba ka masa a musulunci ta wani bangare shi yana da ɗa ɗan da yake an kai shi wajen annabi ya zamo mai ya zamo sahabi ga shi shi kansa sahabi ga ubansa sahabi ga kakansa sahabi eh waye za ka samu wanda za a ce yana da ɗa sahabi ubansa ma sahabi ne kakansa ma sahabi ne shi kuma kansa sahabi sai abdurrahman sai abdurrahman shi ya sami irin wannan to shi ne ɗan sayidina abubakar ɗan sayidina abubakar shi sayidina abubakar sahabi mahaifinsa ma ya musulunta shi abu hafa shi ma ya musulunta ga shi kuma shi abdurrahmanin yana da ɗa dan da yake an kai shi ya ga annabi annabi ya ga shi ya zama shi ma sahabi kaga ya samu wani matsayi wanda dacin yana wani matsayi amma Allah ya mai da shi matsayi maɗaukaki wafi itinamu akwai kula a wannan ayar da sha'anin sayyidina abubakar da bayyana fifikonsa haisu jihal amru ila rasulullah inda magana ce ta sayyidina abubakar amma ba shi aka tara da maganar ba sai aka fuskantar da maganar ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallama kamar ya zama da shi da manzan Allah duk ɗaya ne maganar manzan Allah a kai wa abubakar maganar abubakar a kai wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a hakikan lamari wannan lamarin na sayyidina abubakar ne abinda ake nufi ma'anar wannan dai ibadatu man la yanfa'una idza abadna mu tsaya bautar wanda ba zai amfane mu wajen mun bauta masa wala ruruna ko ba zai cuce mu wajen ban bauta masa ba ai wannan bai kamata ba ai duk abin da mai hankali zai yi mai amfani amma ba kai abin da yake bai da amfani ba ka bautawa wanda bautar ba za ta yi ma rana ba wa ma du'a'ul kafirina illa fi rula la wala zai min duni la tajibuna lahum illa ka basu da kafai ila al-ma'i li yabluga fahu wa ma huwa bibaligi wa ma du'a'ul kafirina illa fi rula wani radu ala kabina ya dace a mai da mu da baya da baya na rijo'u mushrikina mu koma muna masu tare da wani da Allah ba da sadan Allah bayan Allah ya shirye mu ilal islami zuwa musulunci yanzu daidai ne Allah ya dora ka akan tafarki wanda yake na shiriya ka tsaya ka ji zigar wani mai ziga har ka bar abin ba ta ba bisa wata hujja ba Allah ya hore ma a kullum kai istighfari safa da yamma kai salati ga annabi safa da yamma kai hailala safa da yamma har ma saboda san haka kace kai kai wa Allah alkawari cewa ba za ka taba bari ba kayi mai kenan abin da ake kira bakanta ya zama wajibi ka cika ko man nazara an yudi Allah falyudihu yufuna bin nazari wa yahafuna yawman kana sharruhu mustadira kana wannan matsayin wani ya ce ma ina fa ga ina aka ga istighfari ina aka ga salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ina aka ga hailala ai ko an ce ba a ga wannan ba to ba a ga musuluncin ba eh in an ce ba a ga wannan ba to ba a ga musuluncin ba ma gaba daya aw kufrun billahi an qala abdun muhlisan la ilaha illa allah aw an istaghfara al ilaha yurji minhu kufrana ma janatu yadahu in yakun za ya ayyuhan nasu kufran falzamul kufra ta hamadu uku babu in dai haka a ce wai ai ba daidai ba ne wani kawai ya ziga ka kana kan daidai na fa gani ina an ce ma annabi ya laka na wani ne ko a ga shi kuwa qur'ani ma ya zo da haka annabi ma ya lakana wanda bai sani bai ya koma wajen wanda suka sani fasalu ahalar zikiri in kuntum la ta'lamuna ahan bayan ku Allah ya shirya da mu kala zata wato shaydan kamar wanda shaydanu suka bar da shi filari a duniya hairat yana mai dimuwa mutahayyiran yana mai dimuwa la yadri aina yazhabu yarsa ina zai halun min alha'i shi wannan kalla zista hawatu shi hairat din hairat din hali ne daga hafurin nan na istahawatu maf'ulin bihina to shine kuma aka kawo hali daga gare shi shine hairana wanda asalin hairana din nan masdari ne amma ana nufin sunan fa'ili shi yasa mufassir ya fassara da mutahayyira lahu asab yana da abokan tafiya rufqatun yana da abokan tafiya yad'unahu ila huda suna ta kiransa zuwa ya dawo ga shari'a liyahaduhu tariqa dan su shirye da shi ga hanya ya na lahu suna cewa da shi itina ka dawo ka dawo ka dawo fala yujibun amma ya kasa amsa musu fa ya halik wannan ya jawo masa ya halaka wal istifhamu lil inkar istifhamin wato ana dumin dunillahi na inkari ne ai bai dace ba wajen latu tajbihi halu min ramin narud kallazin sawadu shi kansa hali ne daga lamirin nuraddu nuraddu wa nuraddu wato na'ibul fa'ilin lamirin da yake na'ibul fa'ili wa nuraddu nahanu lamirin da yake mustatiri ne wujuban ko eh shi ma mustattiri ne wujuban shi yasa da ake cewa sai in fi'ilin mabni ga fa'ili a'a ko fi'ilin ma mabni ne ga maf'uli ai lamirin yana istitari wujuba eh yana istitari wujuba to lahu asaba to kul ce ne da su inna hudallahi shari'a ta Allah allazi huwa islam wanda shine musulunci huwal huda shine shari'a wanda duk Allah bai shari'a ba duk wanda Allah bai shirye shi ba to fa ba wanda zai iya shirye shi man ya dillahu fa huwal mutad wa ma adahu abin da yake wani shiryar Allah ralalu bata ne kuma duk wani abu da bawa zai riko da shi ya riko da shiryar Allah ya riko da Qur'ani ya riko da abin da Qur'ani ya tabbatar da cewa lalle ne a riko da shi sunnan manzo sallallahu alaihi wasallam wa dawla wa dawla rasula wa dawla rasula la'allakum tahtadun wa ma wa umirna wa umirna an umarce mu an nuslima mika kanmu bi wato bi an nuslima ko li an nuslima cewa mu mika kanmu li rabbil alamin ga ubangijin halitta ko me mu yadda da yanda Allah ya hukunci kan mai zama muna da wani hukunci wanda yake kishiyantar hukuncin Allah
wa ana qimu salata wattaqu وهو الذي إليه تحشرون كما أن أمرتي من تصيد صلى أن فدا من تشيوى للي أصيد صلى أزو da sallah cikakkiya wadda in an yi ta za ta tsaya ba wadda za a yi mutum yana gamawa a ninke a jefo masa ba wannan kaga bata samu tsayawa ba a zo da sallah da kula da sharuɗanta da rukunanta da sunnoninta da adabu ɗinta tare da cikakken hururi a ciki wanda hururin nan shine ran kowane aiki na ibada innal hurura huwa ruhul amali bi gairi ma taqulu la tashtaqi wattaqu ku ji tsoron Allah tabaraka wa ta'ala wa huwa allazi ilayhi tusharu ubangiji shine wanda gaba daya za a tara ku zuwa gare shi gaba ɗayan ku za ku taru gare shi tujma'una za a tara ku zuwa gare shi yau malkiyamati ranar alkiyama lil hisabi don yi muku hisabi وهو الذي وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون
قوله قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في السور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير هو الذي عليه الصلاة والسلام ubangiji shine wanda ya halicci sammai da kasai bil haqqi da gaskiya kuwa ba an halicce su ne dan wasa ba la haziran wala adisan bal halaka ma ubangiji ya halicci sammai da kasai lihi kame dan hikimomi dewa wa masaliha li ibadihi dan maslaha ga bayi wa yu'idu hadha al-ma'ana qawluhu ta'ala ma lakana saba'a la rawa bainahuma la'ibin fadin Allah wa ma lakana saba'a la rawa bainahuma la'ibin ya karfafa wannan ma'ana waskur ka tuna yau mai ya ranar da ubangiji zai ce lishe'i ga abu kun abku faya kun sai ku aga abin ya abku ko yau mulkiyama shine ranar alkiyama allah zai ce da sa alkiyama tashi sai ko ta tashi sai ta zamo ta tsaya nan take ya kunu lil halki zai ce da halitta gaba ɗaya komo ku tashi faya komuna sai ko su tashi gaba ɗayansu ba wanda zai ki amsa umarnin nan na Allah a ƙaunuhul haq maganar Allah ita ce gaskiya asirku maganar da take gaskiya alwaƙi la mahala ba makawa sai ta abu da abin da Allah ya ce sai abu to zai abu wala hulmus na eh faye gomuna eh wato faye gomuna ana ba da labari ne ba wai lalle za a yi masa nasba a ce fatta zo jawabin amri ba ka fahimta eh wace fai komo na ya fito fai komo ya sako a kyalin shi haka din amma dai abin da ya fiye zama a yi rafa a nan saboda ba wai ba da labari ne ba wai ana faɗar jawabin umarnin nasa ba ne a ƙaunula magana Allah ita ce gaskiya alwaƙi la mahala wala hulmus sarauta ta tabbata gare shi yau mai fasu ranar da za a yi busa a ɗaho a nan duniya wasu suna ganin sun isa za su ce a yi a yi za su ce a bari a bari amma akwai ranar da za a tabbatar ba wanda ya isa ya ce a yi ko a bari in ba Allah ba tabaraka ta'ala Allah ne mai zartar da komai ranar da za a yi busa a kaho annafatis sani annafatas saniya busa ta biyu min israfil daga mala'ika israfil la mulka fihi da gairi a wannan ranar ba sarauta ga wani Allah بدليل سبب لمن الملك اليوم لله الواحد القهار عالم الغيب والشهادة الله شي يسا abin da yake fake da abin da yake a fili ma gaba ma shuhida ya sa abin da yake a fake da abin da ake gani wa wal hakimul habir ubangiji shine gwani fi halki a cikin halittarsa duk abin da Allah ya akwai gwaninta a ciki masani ne ko ibadin al ashya'i da abin da yake ya buya na daga lamurra ka zahiri ha yanda yake ya san abin da ya bayyana daga lamurra alhamdulillah اللهم صل على